بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا هدواء وانا سافية والدئتشي سافير أشرين دا هدوغ وطن المحرم شكالة تدبو دا داري هدى دا أربعين دا بير بيان هجر منزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يداتشي دا lissafin sha biyu ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci namu na Darul Harisi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya inda aka fi da suna masallacin Albani Allah ya gafarta masa yadda muka saba a irin wannan safiya ta kowace asabar muna yin karatu ne a littafai guda biyu littafin al-istiqama na Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta masa da kuma littafin as-sunna wallafar abubakar ibn abi asim Allah ubangiji ya gafarta masa amma a yau zamu danyi wata dajiya a maimakon dan karatuttuka zamu yi wata tattaunawa ne a takeice game da wata mas'ala da muka dan taba ta ajiya a karatun mu na ainihin ajin fasli Sheikh Al-Albani lil usul abin lura anan shine mutane a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da ma wasu wurare muna rayuwa a wani yanayi wanda yake kowa ya sani cewa yanayi ne na jarabawa yanayi ne na aliftila Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da yanayi na tsadar rayuwa da hauhawar farashin ababen masarufi da wahalar samun abinci to wannan qadiya da ta shafi kowa tana da bukata zuwa ga a yi mata taron dangi wajen ganin me mafita game da ita ma'ana tun daga kan shugabanni da malamai da masu faɗa aji da attajirai da 'yan boko da masana ya kamata ce kowa ya tunanin wace gudunmawa zai ba wa al'ummarsa wajen samar da mafita akan wannan matsala masana ilimin abinci masana tattalin arziki masana noma da kiwo masanan tsinmi da tanadi 'yan kasuwa da sauran kowa yana da gudunmawar da zai iya bayarwa to ya kamata ya bayar da ita da jiya sai muka wata tattaunawa gajeruwa duk da ba mu ɗauke ta ba sai 'yan uwa suka ga dacewa lalle a faɗaɗa wannan tattaunawa don ta zama ta amfana muna fata Allah ya sa ta amfana ɗin to wannan shi ya ja mu zuwa ga wannan tattaunawa wadda na kirayi a wannan tattaunawa da da unwanin alju'u ru'yatun shar'iyyatun ta'rifiyya yunwa a mahangar shari'a da nazari ko ɗaukan izina daga tarihi yunwa a mahangar shari'a da tarihi wato tunda mu ustazai dalibai masu karambanin karantarwa mu kullun madogaran mu shine mai shari'a ta ce madogaran mu shine mai a cikin alkur'ani mai a cikin sunna mai fasarar magabata sannan kuma da daukar izina daga tarihin al'ummar musulunci kamar yadda muka ga malaman mu suna yi kamar yadda malaman mu suka koya mana kamar yadda muka gani daga ainihin masana saboda mu ba za mu kalli abin kallo daga daga daga tattalin arziki ko kallo daga wato harkar noma ko karancin ruwan sama waɗannan duka asbab ne wanda suke maddiya to mu za mu kalli asbab ne shar'iyya a shar'ance ne ke kawo waɗannan yanayi kuma an shiga ya kamata a yi kuma shin wannan shine karo na farko da aka fara haka a cikin al'umma ko ba shine karo na farko ba a waɗancan lokutan yaya abin ya faru saboda haka abu na farko da zan yi magana a kai a cikin wannan tattaunawa ita ce kasancewar abinci da Allah ya halitta mana ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah mai appreciating ni'imar Allah ta abinci daga cikin manyan ni'imun da Allah ya mana shine ya bamu hanyar samun abinci wanda za a dinga ci maka a kansa wanda da shi ake kiyaye rayuwa wanda da shi ne shekarunmu suke ci gaba da samuwa kuma a da hikima Allah ya sanya su ɗan adam suna da tsananin bukata zuwa ga wannan abincin don su cika bakinsu da cikinsu da yunwa cikinsu su kwantar da yunwa cikinsu da haka Allah maɗaukin sarki yake ishara zuwa ga haka a cikin faɗinsa falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'ika gulba Allah ya ce wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'ami lalle shi mutum ya tsaya ya kalli abincinsa ta yaya Allah ya samar mishi da shi Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka zubo da ruwa iyakar zubowa ruwan sama da yake zuba fi sama ya rizku kuma ma tuwa Allah ya ce thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan muka tsatsaga ƙasa inda ruwan saman ya shiga cikin ƙasa ya samu mazauna a cikinta sannan Allah ya ce fa ambatna fiha habba muka tsiro kuma da tsiro wanda aka shuka muka tsiro da shi ko wanda muka ga damar tsiro da shi da ƙaddaranmu wa inaban wa qadba muka tsiro da inabi da alqadbu shi ma nau'i ne na ɗan itace wa zaitunan wa nakhla hakanan da zaitun da kuma dabino waɗannan ambaci abincin da mutanen da ake magana da su a lokacin kai tsaye muhimman abinci ne wannan abinsu mutanen jaziratul arab Allah ya ce wa hada'ika wa gulba kuma muka samar da wa hada'ika gulba muka samar da fadamu ko korami wanda suka cika da ruwa mai kyau wanda ruwan ke gudana ana sha dabbobi na sha ana bar ruwa ana amfani da shi Allah ya ce wa fakihatan da kuma fruits ‘ya'yan itatuwa wa abba da kuma ciyayi, ciyayi wanda dabbobi suke ci. Wa mata Allahkum, Allah ya ce duka wannan mun yi ne don ku ji daɗi, wale an'amikum da ku da dabbobinku. Aga Allah yana mana ishara zuwa ga ni'imar da ya mana ne wannan. Haka wani waje cikin sotul waƙiya, Allah yake cewa afara aitun ma ta harufun, shin kuna ba ku ga abin da kuke nomawa ba a antum tazra'unahu shin ku kuke tsirar da shi amna hanu zari'un kun ku muke tsirar da shi iyakacin ka kai shuka ka isa ka tsirar da shuka baka isa ba Allah ne yake tsirar da ita Allah ya ce launa sha'u inda mun ga dama da ja'alnahu hutaman wallahi sai mu sa shi ya zama karmami ya bushe fari ya tarar da shi fadaltum tafakkahuna sai ku ku zama kun wanzu kuna cikin wato sallallani kuna ta tambayan me ya faru inna la mughramun bal nahnu mahrumun kuna cewa kai gaskiya fa mun shiga cikin asara bana ba mu samu dacewa ba kamar yadda manomi yake idan ya shiga cikin asara dole ya taba baki ya tagumi ya sallallani kuma ya bada labarin abin da ya same shi a wani waje Allah yake faɗa cikin fakwasotin nahal yake cewa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'a wa minha ta'kul kaga shi ma nau'i ne na abinci nama Allah ya ce haka nan dabbobin ni'ima mun halitta muku su a cikin su kuna samun wato abin nan dumi daga fatun su da ake yin rigunan sanyi wa manafi'u da kuma wanda ake yin ake yin tanti irin dakunan da suke yada wa manafi'u da ababan amfani su nono da madara da kashi da ake yin taki da sauransu da hawa da ake yi da siyarwa da ake yi a amfani da kudin duka manafi'u ne sannan Allah ya ce min hata akulun kuma kuna ci daga wannan wannan duka irin irin ayoyi ne da suke nuna haka Allah ya ma mutanen Makka wato mannu ya gaya musu baiwar da yake musu cewa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya tsare su daga tsoro sannan zamu ga cewa a cikin aljanna Allah ya bada labarin shagali da za a yi na abinci tabbatar da cewa ni'ima ne za a kawo abinci iri daban-daban mutashabihan ne kama da juna za a yi kaza za a yi kaza wanda ba za mu so mu tsawaita ba don labarin na duniya ne wannan ba na lahira ba duk da a lahira fa babu yunwa kwata-kwata babu yunwa amma kuma za a dinga cin abinci to wannan kenan saboda yadda abinci yake a matsayin ni'ima to haka kuma aka san shi shi kuma jarabawa ce bala'i ne yunwa bala'i ce kuma da kasar rayuwa da Allah ya ba mu ni'ima ce to mutuwa kuma bala'i ce in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut to dama kuma ita wannan rayuwar ga baki ɗayanta kamar da muka ambata a jiya daga cikin sunnar da ta sa Allah ya sunan alƙadariya da Allah ya halicci wannan rayuwa akwai jarabawa don Allah ya yi nufin ya jarabci bayinsa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabce ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i da ira irin su zamu yi magana akan su insha Allah saboda daga cikin sunonin da Allah ya tsara a wannan rayuwa shine yana iya jarabtan mutane da wata jarabawa ta yunwa yunwan nan ko dai ta zama kuɗi na siyan abinci si karanci wato idan mutane an jarabce su da talaucin daga abincin amma yayi tsada ba sa iya sayi kamar yadda muke gani a yanzu yanzu duk wannan kukan da yake akwai fa abinci a kasuwa idan tirela hamsin kake so na masara akwai wanda yake da ita idan tirela ɗari kake so na wake akwai wanda yake da shi akwai abinci ba haka bane alaji mutane ne ba su da kuɗi Allah yana iya jarabtar mutane da ƙarancin ruwan sama sai abincin ya kaɗan ruwan sama ya ƙi samuwa wadatacce ko kuma Allah ya jarabci mutane da yawan ruwan sama ya lalata abincin ko Allah ya jarabci mutane da ƙwari ko wasu tsuntsaye ko wasu dabbobi da su zo su barnata abincin ko wata cuta ta kama gonakin da Allah yana yin wannan duka hanyoyinsa ne ko kuma Allah ya jarabci mutane da cire albarkan noman duka za a yi shuka a yi feshi a yi noma a yi kaza a yi kaza yabanya ta yi kyau amma inda aka saba samun buhu talatin sai a yi buhu uku inda aka saba samun buhu ashirin sai a yi buhu ɗaya da rabi wani ma sai dai ya kwashi karmami kawai duk wannan yana iya yiwuwa a cikin ikon Allah sai ya ɗauke albarkar da ke cikin abincin to duka waɗannan hanyoyi ne na ainihin wato Allah da yake bi wajen jarabtar da jarabta mutane kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi mutanen Makka irin wannan addu'a Allah ya jarabce su da suka matsa mai da cutarwa kamar yadda Allah yake ba da labari a cikin sautin Nahli faɗin sa wa darballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amin lahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasma'un Allah ya ce kuma Allah ya buga misalin wani gari wanda ke cikin ni'ima da aminci arzikin su na zuwan musu ta kowane waje lahiya lau sai suka kafircewa Allah suka kafircewa ni'imomin Allah sai Allah ya ainihin wato ɗanɗana musu azabar yunwa da tsoro biyun nan suna cikin muhimman hanyoyin da Allah yake jarabtar mutane za ga ana yawan gwama su alkhawfu wal ju' al ju' wal khawf kuma ana ana ana gwama aka san sa matsayin ni'ima atamahum min ju'in wa amanahum min khawf aminci da wadata abinci yunwa da tsoro kowannen su hasana ce da usaina na fata mun gane sai Allah ya jarabci mutane da irin wannan kalli saba'i laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah yace fa'aradu suka suka kauda kai sai Allah ya musu ta hanyar ɗaya daga cikin abin da muka ambata din nan yawan ruwa fa alsarna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulun khamtin wa asnin wa shay'in min sidrin qalil Allah ya canza musu daga waɗannan aljannataku masu kyau zuwa wasu fadamu wanda ba a samun wani abin kirki a ciki sai sai goruba sai citta sai wane ne da wane ne haka yana daga cikin jarabawa da Allah subhanahu wataala yake wa mutane shine ya jarabce su da yunwa yunwa ɗaya ce daga cikin hanyoyin jarabawa da Allah madauki sarki yake wa mutane tare da ƴar uwarta wanda ita ce jarabawar tsoro kamar yadda na fara ambata sunnar Allah ce ya jarabci bayinsa a wannan rayuwa Allah ya halicci bayinsa domin ya jarabce su ya ambaci kuma haka dan su shirya ma jarabawa shi sa Allah ya ambata dan a shirya a san cewa fa ba wai ba ba ba ba bed of rose bane ba wuri ne na shantakewa na tana'um na jin daɗi zallansa ba daga cikin wuraren da Allah ya ambata shine wurin da muka fara ishara cikin suratul baqara fadan Allah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin Allah yace wallahi da sanna zamu jarabce ku a cikin da wani abu na tsoro da kuma yunwa da tawaya a cikin dukiya da tawaya a cikin rayuka da tawaya a cikin ƴaƴan itace Allah ya ce amma ka yi bishara ga masu haƙuri waɗanda za su jure jaraba wannan idan Allah ya jarabce su Allah bai jarabci mutane da tsoro aga muna cikin wannan yanayin a ƙasar nan tsoron mene gobe za ta haifar kana da kuɗi amma har yanzu kana jin tsoro ka fito da su ma a gani kana jin tsoron a ganka alamar kana cikin wadata kana tare da ‘yan uwanka ko abokanka ko danginka ko makusantanka ko abokan kasuwancinka amma kana cikin tsoro baka amintu da su ba tsoro ya hana mutane tafiye-tafiye wanda tafiya kuma yawo a bayan ƙasa yana daga cikin wato primary activity da ɗan adam yake a wannan ƙasar tunda Allah ya halicci ɗan adam bai fasa tanakul kai kawo ya je nan ya je can bai fasa ba tun kafin a san za a yi waɗannan ababen hawa masu sauri da sauƙin tafiya din amma ya gagara yanzu wani daga nan zuwa huntuwa akwai lokacin da baka iya zuwa cikin aminci nan daga zariya ba hunto tafiya kilomita arba'in ko wani abu makamancin haka wanda da a keke ma ake zuwa nan da kaduna hanyar abuja sai da ta zama kamar ba hanyar zuwa babban birnin tarayya ba kaduna to abuja in mutum ya bi wajen gani ake kai kamar alƙabi nafsihi ila tahaluka ya kai kanshi halaka ba za a san ba za ba a da amincin zai isa lahiya to tsoro kenan tsoron rayuwarka tsoro game da dukiyarka tsoro game da makomar iyalanka da makomar rayuwarka yanzu mutane wanda suka yi shuka a gonakinsu suna cikin tsoro saboda masara tana fara goyo barayi sun fara karye ta akwai wanda dole sai dai ka je ka ɗauki wani ka aje shi a gonar yana kwana kullum kwana ɗaya dubu da ɗari biyar wani dubu biyu per night ake biyan suna yin wannan gadin a ƙauyuka saboda tsoro akwai wurare da mutane sun daina wasu businesses an daina su gaba daya irin gidajen gona gidajen ranch da ake aje shanu da sauransu duka an daina saboda dama a dazuzzuka ake yin su barayi sun hana mutane zama waje zama ku duba tsoron da muke ji zaka shiga gida ka kulle ka sa sakata ka sa dan bida ka sa kaza ka sa kaza ga kare ga mai gadi amma ka kasa bacci saboda mene al-khawf jarabawa ce Allah yake wa mutane wal ju' da kuma yunwa yanzu batun wani 3 square mil ai ya zama tarihi wake cin abinci wa a ce dole sai an ci so uku kamar yadda dole sai an yi sallah so biyar a wuni waye rage yake yin wannan ko kana da wadatar baka samun zarafin yin haka zarafin baka samun shi yunwa ta riga ta ta ta ta, ta tinkari mutane kowa ka taba shi na da ulsa kuma masababin ta kawai yunwa ce sai don tashi ba ta taba tashi ba kawai amma dai yunwa ce ba maza ba mata ba babba ba yaro ‘yan ƙananan yara jama'a ga sunan suna cikin abin nan yunwa da bala'i saboda iyaye ba su da shi sannan jibi irin wato na ƙasa da ake samu a dukiya ko kana da kuɗin kacar sai ka ga sun zama kan ba kuɗi ba in kana da miliyan goma a bara yanzu darajar ta wata bai fi darajar miliyan hudu ba abin da za ta siya bai fa abin da miliyan za ta siya ba ga alajinin su su ba da wannan shaidu su ne yan kasuwa saboda dala ta riga ta yi raga-raga da naira saboda ka kuɗinka ba kuɗi ba ne in an baka suma wanda yake ɗaukan albashi naira dubu tamanin naira dubu casa'in yanzu fa bai iya ci da iyalin shi da ba so buhun masara dubu hamsin da wani abu sittin la haula wala quwwata illa billah sannan zai hau abin hawa ya je wurin aikin da yake samu wani albashin bai iya shan mai yanzu a babur ɗinsa sai dai ya hau keke nafi masu motoci duk sun yi fakin ɗinsu masu so su sai da motocin ma yanzu an ce sai dai scrap wani yana so sai da motar shi ma ya rabu da ita mata zama mai kajaga an ce sai dai a sai ta matsayin scrap wato wato jari bola ce mota tana yi fa da komai fa amma ta zama jari bola to wannan shine naqsun fil amwal kuma na fahimta jama'a wal anfus da kuma mutane su ta mutuwa yanzu yaushe rabban da a ce an wayi gari baka ji an yi mutuwa ba shine fa yanzu abin tambaya ran da ka wayi gari baka ji an yi mutuwa ba yanzu shine istisnai ba wai ran da aka yi mutuwa ba da mutuwa ce take zuwa a kwana biyu ba a yi ba yanzu kuma ana tunanin yaushe ne ma ba a yin ba ta zama kawai ita ma ita ma mutuwa ta zama abin da ake abin da ake cewa an everyday occurrence abin da kullun yana faruwa kamar yadda misali kullun ka je tasha za ka samu motar Kano daga Zaria ko ran da aka ce babu mota shine da mamaki ya akai babu to haka ran da misali za ka je ka tambayi masu gadon makabarta yau ba a kawo gawa ba to ranar ne za su yi mamaki cewa lallai yau kawo garin ana cikin salama fala hawla wala quwwata illa billah sannan wasamarat da dan itace ai itace da yawa yanzu ba ma a samu su akwai wanda an daina maganin su jama'a ku duba ga mangoro fa da yake abin banza wanda za za a yi tasha har har ya ishi mutane yanzu cikin sati uku za a yayi mangoro ya wuce ka daina ganin shi ku kullura za ka neme shi kawai ka rasa in ma kana da bishiya a gona kai da kanka ka lura in da kuna cika buhu biyar sai ka ga yanzu bai fara bin buhu ba za ku samu sai ya yi fure kawai sai ya kaɗe shi ne wasamarat ‘ya'yan itatuwa sun zama ba to babu sannan kuma da wata tsada da Allah zai jarabci wato ɗan itacen yanzu sai ka ga abinda da ake siya na su gyada su mangoro su su abin nan su dabino da sauransu abinda yanzu sai kaga akwai mangoron naira 300 ba baya daya mangoro jama'in da kasan za ka biya sadaki naira 300 wanda da an ka bada 300 ai sai an baka kwando tumatir ya gagari mutane duka yana cikin naqasun fi samarat idan ce kundan tumatir naira dubu talatin da biyar kuma babu shi ana ta nema to wannan duk Allah ya ambatan mana abin da ya kamata kai mu dau izina a wani waje cikin Ali Imran Allah ya cike cewa wala nabluwannakum la tublawunna kai ko la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur Allah sai da ya rantsuwa la tublawunna na rantsi sai an jarabce ku fi amwalikum game da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku a wani waje can Allah ya sake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah yace shin kuna tsammanin kawai za ku shiga aljanna ne salin alin ba tare da irin misalin abin da ya faru da na gabaninku ya faru da ku ba waɗanda sun shiga cikin kunci da talauci an kuma jijjiga su an yi shakin ɗinsu wa zulzilu sun jigai hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu kai har sai ta kai ga manzon da Allah ya turo musu da waɗanda suka yi mata tare da shi suna cewa nasarar da Allah ya mana alƙawari yaushe ne za ta zo yaushe ne za ta zo shi na cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah shi kuma sai ya ta dariya ya san cewa kwana kwanan nan nan kusa zai ba ku mafita amma kuma ku sani shan fitar take ba to wannan yana tabbatar mana da samuwar bala'i kenan jama'a waɗannan ayoyin sun isa su misalta sauran bari mu tsallaka zuwa gaba ta gaba shine to menene asbab da yasa Allah yake wannan jarabawan bayan kaddara akwai kuma asbab tabi'iyya waɗanda su ma ambato su daga cikin su ajiya zamu ƙara zamu sake ambaton su da wasu ƙari abu na farko da zamu ambata anan shine daga cikin asbabu din nan bayan kaddarar da Allah ya tsara wannan suna ta rayuwa akwai takfirul dhunub gafarta zunubai kamar da al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslimu min hammin wala hazanin wala sabbin wala nasabin wala adhan hatta shaukata yushaquha illa kaffara Allah biha khatayahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu musulmi na damuwa da bakin ciki da wani abu da zai tunkare shi da wata da wani kunci da zai sha gabansa da wata cutarwa da zai samu kanshi a ciki Nabi sallallahu alaihi wasallam yake kai hatta kaya da musulmi zai taka sai ya zama cewa Allah ya yi amfani da wannan wajen kankare mai zunubai shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yake cewa har wani musulmi zai wayi gari yana tafiya a bayan ƙasa bayi da zunubi ko ƙwaya ɗaya saboda tsananin jaraba wanda ya dinga shiga wata bayan wata ya wayi gari wato a a an ƙone duka zunuban shi an gafarta masa a wani hadisi na cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanya albarkan wannan al'umma a farkonta wasu yusibu akhiruha bala'un wa ashiya'u takrahunaha amma ƙarshen al'umman nan za ta game da jarabawa da ababen kyama ababen da ƙaukwa so a rayuwarku. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har za a wayi gari jarabawa idan ta zo musulmi musulmi hankalinsu zai tashi su ɗauka cewa wannan jaraba ita ce ƙarshen al'amuransu. Yace amma kuma sai su tsallake ta. Wata ma ta zo su ce to wannan ce dai ita ma za su tsallake ta. Kai har ma duk wata jarabawa idan ta zo sai a ga ashe ta bayan ta ma ba komai bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk waɗannan Allah yana amfani da waɗannan hanyoyi ne ya kankare ma bayi zunubai saboda kuma zamanin na zunubin ne ana yin zunubi ta ɗaya kenan na biyu akwai raf'u darajat inda Allah wanda ba mai zunubi bane shi a san individual baya zunubi bawan Allah ne mutumin kirki to amma idan Allah ya jarabci al'umma da jarabawa yana cikin su za ta shafe shi to sai Allah ya ɗaukaka darajarsa ko kuma Allah ya mai jarabawa shi ɗaya ya zarabce shi shi kansa da talaucin ko shi kansa da rashin lafiya ko shi kansa da yunwar ko tsoron kuma shi ba mai saban Allah bane suraka maimakon gafarta zanubai tunda babu zanuban ko kuma an gama gafarta mai zanuban to sai Allah ya daga darajarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa al-anbiya'u ashaddun nasi bala'an thumma al-amthalu fal-amthal kaga annabawa ba sa zanubi ma'sumai ne amma Allah yana musu jarabawa fiye da ta sauran sannan kuma haka dai haka dai sannan su islam yake cewa yubtalar rajulu ala qadar dini za a dinga jarabtar mutum gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salabatan idan addinin shi no shakin ne mai karfi ne ubtuliya ibtila'an shadidan sai an jarabawa mai tsanani wayin kana fi dinihi riqqatan idan addinin shi kuma dai dan manage ne haka dai ba wani kokari yake na zuwa gani ba ce ubtila ibtilaan khafifa sai Allah jarabce shi karamar jarabawa saboda rahama Allah dan wani ne addini wanda yake addinin shi bai tsayi ba aka mishi jarabawa mai tsanani sai ya bata wallahi wani har kiristanci sai ya koma guda nawa sai kawai in kiristan suka taimake shi saboda bai da lafiya yana asibiti su kadai suka taimake shi to ƴan uwana musulmi ne suka mun da aka kai shi ya koma kaza ko ya dinga faɗan mugayen maganganu ko da bai yarda ba na fata muna gane jama'a da haka duk a cikin rahama Allah ne haka nan daga cikin sabubban akwai kuma tankaɗe da riraya tamhisul muslimina wa tamyizuhum anil munafiqina Allah zai tankaɗe ya reraye musulmai da muminai na ƙwarai daga munafikai kamar da Allah yake faɗa a cikin farkon ankabut alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna yo mutane suna tsammanin a bar su kawai dan sun ce sun yi imani shikenan ba abin da za su gani wa hum la yuftanuna babu wata jarabawa Allah yace wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa a sunnar mu al-kauniyyah al-qadariyyah mun jarabci waɗanda suke gabaninsu da haka su madol mutanen da a jarabce su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yayi haka ne yana yin haka ne dan ya bayyana wanda suke da gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin kuma dan ya bayyana wanda suke makaryata kafirai da munafikai da wanda ba su gaskata Allah ba a gane su mu'minai da siddiqai da musulmai su ma a gane su to wannan akwai tamyiz har ila yau daga cikin ababen da suke sa Allah madaukakin sarki ya jarabci mutane a cikin asbab akwai uquba uqubatul muslim ala dhanbin min adh-dhunubi fi dunya a cikin rahama Allah da falalarsa maimakon ya bar maka zanubin nan sai an je lahira in an je lahira za ka nada da kuɗa ka ba dole ka kai labari to sai ya gaggauto maka da azabar wannan zunubin a nan duniya la haula wala quwwata illa billah al-imam ibn majah irin to hadisi sahihi manzo Allah sai yake cewa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibuhu wa la yariddu al-qadra illa ad-du'a al-hadith lalle shi musulmi akan hana shi wata dama ta wani arziki a duniya saboda wani zunubi da ya a duniyar nan musamman akwai su zunubai da aka yi identifying cewa Allah yana daga yana yana gaggauto da wato ukubarsa a nan duniya kuma hakan rangwame misali cin zarafin iyaye tozartar da su tozartar da amana ta marayu tozartar da amana ta ainihin shugabanci zalunci wanda za a irin wanda za a ce Allah ya isa to waɗannan sa da gaske ababen da Allah yakan yi wa mutum azaba da su a nan duniya ko dai azaban nan mutane ko su gani ko ba su gani ba wani Allah zai zato shi ne kawai da tsabar kunci a cikin rayuwarsa depression ko wani ciwo da za a rasa maganin a rasa ciwon nan na yin islamic chemist ne ko na asibiti wani Allah ya jarabce shi da ya tara kuɗin amma ya kasa ci ya zama shahihun wani Allah ya jarabce shi da shi yanzu ya yi ma 'ya'yan shi wulaƙanci shi kuma sai Allah ya jarabce shi da wasu 'ya'ya waɗanda ga abin da yake so su yi ba za su yi ba yana so su yi makaranta sun ƙi sai dai shaye-shaye yana so su yi science sun ƙi sai dai suna so ne su zama masu masu sai da tumatir ko aikin kafinta ko tela shi so yake su zama 'yan boko sun ƙi sai su ce wasu sana'a za su ko 'ya'yan shi mata su ƙi samun maza su ƙi samun miji dina cikin jarabawan ya cutar da mahaifiyarsa to shi kuma sai Allah jarabce shi da ƴaƴa ga sanan ƴan mata reras kowace ta rasa miji sai dai duk wata ya ba su kuɗin siyan abun nan na tara na tara haila me ake cin shi always ya ba su kuɗin data wannan wayata ta fashe a canza mata wannan za ta je za ta fara masters ta rasa miji ya ta kashe kuɗi a banza ya ta nema a taya shi da addu'a Allah sa su samu miji Allah ya ki ba su miji kullum ya gansu ya dinga jin kunci a rayuwarsa to dole cikin jarabawa da Allah yake wa mutane kuma hakan Allah yana yi ne saboda kai da kai laifin kai marmaza ka tuba tun a nan duniya masu irin tunaninka kuma su ganka su dau izina so dan aka je lahira abin ba zai kyau ba Allah ka gafarta mana to wannan yana daga cikin shi ma ukuba akan wani zinubi al-Imam Shafi'i ya ce ya lura wani lokaci idan yi wani sakaci da wani aikin alkhairi yana daga cikin ukuba da Allah yake masa sai ya manta wani karatu sai ka ji wani karatu yana nema ka kasa tana shi to sai ka tuna watakila ranar ba a tada ikama da kai bane ko baka yi wuturi bane ko baka yi azkaru ba duk wannan yana faruwa jama'a ba dole kai kai observing ba in ba ka san abin ba amma in ka san karatun to za ka yi observing cewa lalle akwai abin da ya faru to duk hanyoyi ne na Allah na ukuba ga mutane to idan mutane suka suka suka zama ala mustawal mujtama kowa na yin laifin sai kaga abin ya wuce individual ya shafi kowa kamar yadda yake ciki yanzu kowa yana cikin kunci da damuwa kowa na cikin talauci da masu kuɗi da talakawa kowa kuka da, da, da masarauta da talakawa kowa ƙorafi da manya da yara kowa na cikin damuwa wannan yana daga cikin wannan sa daga cikin asbab zan jinkirta ɗayan da muka yi magana jiya akai wanda ya shafi tattalin arziki a a mun zo gaba zamu magana akan shi to za mu tsallaka zuwa ga wasu daga cikin labaran yunwa a tarihin musulunci da tarihin dalolin musulunci bari mu fara da abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne khairul bariya wanda kuma inda ya so da ya yarda da Allah ya saukan mashi da wato abin nan ƙoramu daga aljanna amma baya so ne Allah ya ba shi zaɓi ya zama annabi masarauci irin Suleiman ɗan Dawud ko ya zama manzo bawan Allah irin Isa alaihi salam yace ya zabi ya zama manzo bawan Allah sai dama ya shawarci Jibrilu Jibrilu ya ce mishi ka zabi wannan da ya zaba kuma Allah ya ce mishi ka zaba abin da yafi maka falala shi sa yake yake alfahari da kiran da Allah yake mishi da Abdullahi subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala ala abdihi ire-iren waɗannan to manzala sai Islam sai ya zama shi ma yana cikin yanayi yana cikin lissafin talakawa ne Aisha radiyallahu anha kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito take cewa tana gaya ma Urwa take cewa in kunna lananzuru ila al-hilal wallahi mukan ga jinjirin wata thumma al-hilal mu ƙara ganin jinjirin wata salasata ahillatin jinjirin wata ya fito so uku wato a ga jinjirin watan Muharram ya ƙare a gana Safar ya ƙare a ga na Rabiul Awwal ta ce fi shaharai ne kaga wata biyu kenan za ga jinjirin wata su uku a wata biyu tunda wannan na ukun yanzu bai kare ba ta ce wa ma uqidat fi buyuti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam narun ba tare da an kista ashana a murhu ba babu abin da za a dafa fa qultu ya khala sai urwa ya ce to goggo ma kana ma kana yu'ishukum me ke rayar da ku qalat al'aswadani ta ce baƙaƙen abubuwa guda biyu a tamurwal ma'u la haula wa laƙuwata illa billah shi ya sa a zubar ibn al'awam da manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah sun malatus alunna yau ma'idin anin na'i ce da sannu wallahi sai an tambaye ku game da ni'ima ya ce ayyu ni'imatin ya rasulallah ya ce ina ma ƙudan yake ballantana man shi ya manzo Allah al-aswadani yace yanzu dabinan da muke dan maleji da shi dinnan da ruwa sai an mana tambaya akan shi wato yana yana yana yana jin mamakin al'amarin kiyama cewa wai kai talaka ma da kake ganin kana cikin yunwa kake cin kwaki da kanzo wai kai ma sai an tambaye ka yace ayyu ni'matin ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi ai wata biyu jama'a ana cin dabino kwaya uku kwaya biyu ana shan ruwa shi kenan kuma sai Allah ya kanu shi ne al'imamu azhabi ya ruwaito labarin sa'ad ɗan abi wa da suke tafiya suka je wani yaƙi ya ce tun ana ba su dabino bakwai bakwai aka dawo ana ba su uku uku an baka uku nan shi ne abincinka na wuni a matsayinka na soja ya ce aka dawo ana ba mu ɗai ɗaya shi za ka sa a bakinka ka dinga tsotso kamar yadda yaro yake tsotson minti ya ce aka dawo ɗai ɗayan ma ya ƙare sai dai kawai dinda muka tsaya ga wata bishiya sai mu karkadi ganyenta sai mu mutsutsaka mu mutsutsaka sai mu sa a bakin mu in mun ga rafi ko rijiya mu sha ruwa yace sai da kuma muna yin bayan gari irin na awaki idan kaga akuya tana yin kashi An-Nu'man ibn Bashir yake cewa Umar dan Khattab ya ba su labari yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaltawi fil yawmi min al-ju'i na taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana birgima wata rana saboda yunwa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batna ba zai samu ma ad-daqal shine dabino zare wanda idan an zo za a cire mai kyan a cire mara kyau to mara kyan wanda kaman bage bage shine ad-daqal mai tsutsa dabinin su bai da tsutsa sai da za ka gan shi kawai bage-bagen da zai fi kasan wannan da muke ci ba ba dabinin da na kwarai ba wannan busishin da ake ci na nan kajera yana kakar makogaran kamalan kamar kana cin kaya ana yi ba dabino ba ne wannan dai namu ne na ƙasa hausa Allah dai kyauta duk mai zuwa maka ya san me yake nufi da dabino ma aka ce dabino wanda za ka ji zaƙin shi malan kamar kana cin alewa a zamanin umar ɗan khattab yana halifa a shekara ta sha takwas bayan hijira an yi wata yunwa da ake ce ma amur ramada game da ake kiranta a tarihance wanda a wannan shekara wato ko'ina sai da ya baki saboda abin nan saboda ƙarancin ruwan sama ƙasa ta yi baki ƙirin ta zama kamar toka sai ake ce mata amur ramada al-imam ibn kathir yake ba da labari cewa a wannan a wannan a wannan shekarar da aka yi baƙin yunwa a Madina cewa wata rana anna Umar assa bil Madinati zata laila Umar ya fito irin yanda yake ran gadi da daddare mutane sa zauna a majalisun su da gidajen su da kofar shagunan su falam yajid ahadan yadhaku duk inda ya sai ga kowa yayi tagumi ba wanda yake da alamar farin ciki kowa yayi tagumi yayi jugum kamar an yi mutuwa wala yatahaddathu nasu fira ma mutane sun kasa yi fi manazilihim alal adati kamar yadda aka saba walam yara sa'ilan yas'alu kuma bai ga wani mai roƙo ko almajiri yana bara ba fasa'ala an sababi zalika sai Umar ya ce me ke faruwa ne a garin nan naji shiru haka faqila lahu sai aka ce mishi ya amiral mu'minina inna suwala sa'alu falam yuqtau faqata as-su'ala ce almajirai sun yi bara sun yi bara ba abinda da ba su aka sun hakura sun daina wannan su fi hammin wa daiqin fahim la ya tahaddasuna wala yadhakuna mutane suna cikin damuwa da bakin ciki har ba sa ma iya fira ko surutu ba sa iyawa ba yunwa ta kai mutane ko fira ba a iya kowa ya zauna kawai jingun jingun wannan zamanin sahabbai ne fa aka yi wannan jama'a su da mutanen kirki ne mutanen kwarai ne bayan wanda muka ji zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu daga cikin shekaru da malaman tarihi suka ba da labarin an yi yunwa za mu ambaci ɗaya biyu uku sai mu tsallaka don misalai ne muke bugawa kamar a shekara ta ɗari uku da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suka ce a wannan shekara kamar yadda ibn jauzi ya kawo da kuma al'imamu ibn kathirin shi ma ya kawo a cikin albidatu wani haya da al'imamu zahabi a cikin tarihin islam cewa a wannan shekara sai da aka wayi gari zubihatil atfalu min al-ju'i saboda tsananin yunwa sai da aka dinga yanka jinjirayi ana ci sai mutum kawai ya faki ido ya sace jinjiri ko wani yaro ya fito yana rarrafe a kofar gida kawai sai a nemi shi a rasa an sace shi za a je ne kawai a shaƙe shi ko a yanka shi a babbake a ci wa ukilatul jiyafu mutane suka fara cin wato mushi wa bi al-aqaru biragifaini mutane suka fara siyar da feguna kana da fegi ko wani kufai sai ka sai da shi kai a baka abinci a baka wato kwando biyu na gurasa kai kuma ce a baka a baka biredi abin nan ƙwarya ɗaya guda ɗaya ko gurasa ƙwarya ɗaya washara mu'izzuddini karra da kaikin bi 20 alfa dirham halifan daular abin nan fatimiyya a misra halifa ne fa babba ya sai abin nan buhun gari da dirhami dubu ashirin dirhami dubu ashirin ya sai buhun gari kudi ne mai yawa sosai wanda ta daga cikin shekarun da aka yunwa sai aka shigo wata shekara kuma bayan nan a shekara ta ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar ita ma ibnu jawzi yake bada labari cewa ammal qahatu wato karancin ruwan sama ya gane ko ina wa ukilatil maitat akai ta cin mushi yace aka samu wata rana wasu barayi guda uku masu neman abinci suka je suna tona rami suna so su shiga cikin wani stosi sata amma saboda yunwa ta riga ta rarake su suka kasa karasa tonan nan sun yi tonan ba su kai abin nan ba yace fa wujudu inda sabahi mauta sai aka same su kawai daya bayan daya a cikin rami duka sun mutu ahaduhum ala babin naqab daya yana bakin kofa wa thani ala ra'si daraj daya kuma na ciki wa thalisu ala thiyabil mukawwara dayan kuma ya ya riga ya shiga kawai anan suka mutu yunwa ta sare su ya ba da labarin cewa wasu almajirai sun zo gidan wani babban mutum suna ta ƙwanƙwasa ƙofa suna cewa don Allah ya taimaka musu shi ma bai da shi bai buɗe ƙofar gidan shi da asuba ta yi aka fi zaje sallah asubahi kawai aka gadi sun mutu a wajen yunwa ta ƙarasa su ibn kathir yake cewa a wannan shekara ta 448 kana al-ghala'u wal fana'u mustamirraini bi Baghdad domin ya fara tun shekarar kafin wannan tun 447 abin ya fara amma da aka shiga wannan shekara ta 448 sai abin ya karu yace da haka tsadar abinci da mutuwa suka karu a Baghdad wa ghairiha min al-bilad bi haisu khalat muji wannan jama'a bi haisu khalat akthar ad-duri gidaje da dama suka wayi gari empty babu rayuwa sai a ji shiru kawai idan aka ji sai a ga duk mutanen cikin gidan sun mutu wasu har sun kukumbura wa suddat ala abwa ala ahliha abwabaha bima fiha yadda ake kawai sai dai a kama gidan kawai a rufe ba wanda zai musu jana'iza sai a rufe gidan kawai a basu a ciki ya zama makabartar su wa ahluha mauta fiha mutanen suna ciki matattu thumma sara al-maru fi at-tariqi la yalqa al-wahida ba'da al-wahidi aka wayi gari mutum zai fito na yawo a titi ba zai ga kowa ba kamar corona wa akalan nasu jiyaf mutane suka fara cin mushi da gawawwaki wannatna da abu mai ɗoyi kamar bola min ƙillatin ta'am saboda ƙarancin abinci wa wuji da ma'amra'atin fahimu kalbin ƙadi darra aka samu wata mata da wata cinya ta kare cinya ta karen ma har ta yi irin kamar da naman da yake da aka aje shi suka ga wani girin haka ya fara lalacewa ta mutu da cinyar a tare da ita ta je ta ta je ta samu kare matacce ta yago cinye shi ta zo tana so ta sarrafa kafin ta sarrafa din mata mutu aka samu gawarta da cinyar kara a kusa da ita ta riga ma ta fara wari yace wa shawwa rajulun sabiyatan fa akala lahmaha aka kama wani mutum ya gasa yayi yayi balangun wata yarinya ya ci nama a wannan shekara dai har ila yau ibn jauzi yake cewa وقد أحسي من مات في هذا الوباء ببخارة أقرن بخارة كأي أن كده دي جمتان دسكمت أولنا النوباء بألف ألف وخمسمائة متم مليان آية دمو دريبير والناس يمرون في البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة متاني سنة يو باسا جنون كومي سيك empty markets وطرقات خالية da titina babu kowa wa abwaban mugulaqa da gidaje a kukkulle wa wahsha da wani tashin hankali wa adami unsin da rashin natsuwa ya ce waje alkhabaru min azerbaijan wa tilkal bilad bil waba al'azim suna cikin wannan bala'in sai suka ji labarin ashe ba su kadai bane a wani gari da ke gaba da su ma ana cikin wannan bala'in cewa wa annahu lam yaslim min tilkal bilad illa al'adad yasir aka ce a wancan garin mutanen da suka tsira ba su da yawa ha ila yau ibn jozi sake cewa wa kana al-fuqara'u yashawuna al-kilaba talakawa sai kuma kawai cin kare wa yanbushuna al-qubura sai kuma sai kuma tono kaburbura sai mutum ya tamma kabarta da daddare da ya ga sabon kabari ko ya je ya lade ya guni yana laba yana kallon ina ne za a rufe sabon kabari da daddare sai bai tone shi kawai ya tone kawai ya sassare abin da ya sara ya sari cinya ko ya sari kafara ya tafi ya je ya gasa ya ci wa yushawwuna mauta suka fara yin balangum mamata wa ya'kulunhum suna ci sai kace irin fim da ake cewa me sunan shi horo walaysa lin-nasi shughulun fil-layli wan-nahari babu abinda ake dare da rana illa gusulul amwati sai dai wankin gawa wa tajhizuhum da shirya gawa wa dafnihim da rufewa fa kana yahfuru al-hasiru mai tona kabari yakan tona katon kabari ne fa yadda fanu fihi da ishiruna wa salasu kabari ɗaya mutum talatin mutum ashirin wa kana da insanu bai na mahuwa jalisu mutum yana zaune haka lahiya lau idin shakka kalbuhu kawai sai zuciyar shi ta buga an damin mahaja jini daga hanci fa ya kharuji minhu ila alfami ta baki ta hanci katsaratun fa yamutu al-insanu min waqti sai kawai ga ya fadi ya mutu da wannan bala'in ya bala'i ibn kasir yake cewa wataban nasu sai mutane sai koma akai ta tuba akai ta tuba wa tasaddaqu bi akthari amwalihim suka yi ta sadakan dukiyoyin su ba ji ba gani falam yajidu ahadan yaqbalu min shi ka zo sadakan ma babu wanda zai karba duk mutanen sun mutu ba ta kuɗi suke yi ba wa kana al-faqiru tu'radu alayhi dananiru kathiratu wad darahim wa thiyabu fa yaqulu ana uridu kisratan za a ba talaka kuɗi a bashi abinci a bashi kaza sai ce ni kawai a bani gurasa uridu ma ya suddu ju'i a bana abin da tare mun yunwata fala yajidu zalika wa araqan nasul khumura mutane masu masu aje giya da sai da ita suka ta zubar da ita saboda tuba wa kasaru alatan lahaw akai ta karya ababan kida walazimul masajida lil ibadati aka kuma masallaci kai ana ta tuba ana karatun alqur'ani wa qira'atul qur'an wa qalla darun yakunu fiha khamrun illa mata ahluha kulluha kulluhum yace babu wani gidan da aka san cewa wannan gidan suna shan giya ko suna aje giya ko suna sayarwa sai da zama duk sun mutu wadakhala ala maridin wadakhala ala maridin lahu sab'atu ayyam yace wata rana ma an taba shiga gun wani wani mara lafiya yayi kwana bakwai bai da lafiya fil naz'i kwana bakwai yana ran shi na fita yana dawowa fa ashara bi yadihi ila makanin sai ya nuna ma masu dubiyan cewa ga wani waje alama yana masa isharar su duba can wajen fa wajadu fihi khadiyatan min khamrin sai suka samu wani wani wani abin nan wato wani duro ko wata wani tulu na giya fa araquha sai suka zubar famata min waqtihi bi suhula sai ran shi ya fita da ko ya kasa mutuwa ba saboda bala'i wa mata rajulun fi masjidin fa wajadu ma'ahu 50000 dirham ana sallah wani mutum ya fadi ya mutu duk a wannan shekara aka samu a jikin shi da dinari 50 kama a ce naira dubu hamsin misali kuma kamata haka fa'urirat alam nasi falam ya kabalha ahadun aka ta ce mutane wa yake so ya ɗauka kawai ba wanda ya karba ta ne suka ce mai rami da kuɗin an ce haka aka bar kuɗin a masallacin kwana da kwanaki iska ce ta dinga kaɗa su kawai ta dinga tafiya da su ba wanda zai ɗauka so da kuka ɗauka ma hala an jima kaɗan za ka mutu kuka ɗauka ma babu abin da za ka yi da su wannan da a shekara ta 448 kawo ko ayyana ba ba ai kusa da irin wannan ba jama'a to bari mu tsallaka wata shekara har ila yau shekara ta 462 bayan hijira 462 a wannan shekarar ma malaman tarihi suka ce ishtaddal bala'u wal ju'u wal waba hatta akalan nasu ba'dhum ba'd yunwa da bala'i sun yi tsanani har mutane suka fara cin junansu wa bi al-lawzi was sukari bi waznihi ma dirham aka fara sai da sukari da ainihin wato abin nan kamar gari na abinci sai ka kawo nauyin shi na zinare sannan za a baka shi saboda darajar shi wa kharaja ahadul wuzara wani cikin ministoci a wannan shekarar ya fito ya hau fanazala an bagalati ya hau kan alfadari da ya hau kan alfadarin ya zo ya fakin a wani waje to yana da yaran shi da ke jan shi sai ban ma yaron gadi fa akhadha salasatun kawai sai suka zo suka suka suka sace alfadaran suna tafiya kawai suka je suka yanka ta suka kama suka kama gasawa aka bu a kama su fasulihu wannan waziri yasa aka je aka kere su a bakin gari fa asbaha an-nasu la yarawna illa ibamahu kafin gari ya waye duk mutane sai sun yanke nama nama waɗanda aka kere din gari ya waye saura kashi kawai a jikin abin kerewa su ma sun zama ganima la haula wala quwwata illa billah wa yace yace qad qad ukiru tahta khashabihim bal ila waqtin qaribin jiddan kanzat arab haka aka samu wani sarki lazim ba na manta ba rubuta ba na sarkin makka ne zan gyara daga baya yasa sarkin makka ne of course da bala'i ne bala'i yasa aka je aka cire labulan Ka'aba da wannan indararan na zinare da mukullin Ka'aba na zinare duka aka je aka sai da su tunda kaya ne masu daraja aka sai da su aka tafi neman abinci yace akhadha min astaril ka'abati wal mizani wa babil ka'aba fadaraba zalika darahima wa dananir aka buga su aka mai da su kuɗi hakanan a Madina akwai wasu fitilu kanadil fitilu da aka yi na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma duk aka cire su da ma zinare ne da aka bubbuga dirhami da su to a Misra kuma sai da aka kai dabbobi sun kare sai dai karnuka su ake siyarwa kare fa da aka haramta shi ake siyarwa kare ya zama kudin shi dinari biyar kare mutane suka tsinci giwa ta mutu wata gawa giwa haka suka dinga cin namanta ya ce wa ufniyatid dawabu dabbobi suka kare falam yabqa li sahibin misra gwamnan misra babu abin da ya saura a hannun shi siwa siwa salasata afrasin sai doki guda uku ba da an kana lahu al'adadul kathir min al-khayl wad-dawa bayan da yana da adadi mai yawa na dawakai da dabbobi sai dai zama wato a saura saura saura abin da ya rage mishi kawai abin nan wato guda uku bari mu saurara anan sai mu juya kasar din wannan ya zama kasar na ɗaya kenan saboda ya saukin recording insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله